الرحمن الرحيم باب الأفعال أفعالهم ثلاثة في الواقع ماض وفعل الأمر والمضارع فالماضي مفتوح الآخر إن قطع المضمر محرك به رفع فإن أتى مع ضمير سكنا وضمه مع واو جمع عينا والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون وافتتحوا مضارعا بواحد من الحروف الأربع الزوائد همز ونون وكذا ياء وتا يجمعها قول أنيت يا فتى وحيث كانت في الرباعي النظم وفتحها فيما سواه ملتزم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة رانا الليتنين بيو قوة الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha tara ga watan goma miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka a littafin da yake da alaƙa da nana hau wato a nazumi نظم متن الآج الرومية وند العلامة يحيى العمريقي يربط domin waƙe sanannen littafin nan da ya shuhura a duniyar ilimi wanda aka fi sani da al-muqaddimatul ajin rumiya a satin da ya gabata mun tsaya shafi na ashirin wanda yau ma za mu tashi cikinsa mun ga bayani akan abin da ya shafi alamatul irab da kuma kashe-kashen li'irabi mu yi magana satin da ya gabata akan al-ma'rifatu wan nakira yau za mu tashi akan babul af'al ai babu taqsimil af'al wannan babu zai karantar da mu akan karkasuwar ayyuka a larabci ko a wurin malamai na nahau yake cewa af'aluhum thalathatun fil waqi'i madin wa fi'lul amri wal mudari'i a mala yake cewa af'aluhum ayyukansu susuwa zamirin yana komawa ko ko dai zuwa ga annuhat malaman nahau ko kuma ya koma zuwa ga al'arab tunda harshen nasu ne sai zan kenan bilistikara wa tatabbu an bibiye maganganunsu an ga cewa cikin ababen da suke furtawa abin da ya shafi aiki bai wuce bangare guda uku ba ko kuma a su malaman nahau su ne suka yi wannan takasimi akwai fa'ili kaza akwai kaza akwai kaza har zuwa uku to shine ce salasatun fil waqi'i dukkaninsu guda uku ne bisa ga waƙi bisa ga abin da yake ya auku a cikin maganganun larabawa aifil waƙi min kalamin arab daga abin da yake ya auku daga cikin zantuttuka na larabawa to kashi uku ne fi'ilin farko madin akwai fi'ili madi wanda aka sani da alfi'ilul madi shine kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin sabiq to wannan ana kiransa da alfa'ilul madi duk wani fa'ili ko wani lafazi da yake nuni akan cewa wani aiki ya auku a zamanin da ya gabata kamar ka ce sharaba zaidun allabana zaidu ya sha nono wannan kaga labari kake bayarwa ga abin da ya gabata zai iya ɗaukar jiya ya sha zai iya ɗaukar shekaran jiya zai iya ɗaukar ma ya yi wata zai iya ɗaukar kuma bayan awa ɗaya duk dai labazin da zai nuni akan cewa kaza ya auku a lokacin da ya gabata ana kiransa da alfa'ilul madi wa fi'ilul amri wa fi'ilul amri da kuma fi'ili na biyu shi ne fi'ilul amr shi kuma duk wani fi'ili da zai nuni akan umarni yi kaza eh ana kiransa fi'ilul amr kamar izhab ka tafi ijlis zauna duk lafazi eh duk kullu lafzin ya dullu ala eh ala husulil fi'ili fi zamanil hadir aw al mustaqbal duk wani lafazi da zai nuni akan cewa ana neman kai kai abu yanzu yanzu ko kuma nan gaba to ana kiransa da fi'ilul amr wasu kuma suka ce a wannan ta'arifi akwai naqas a ciki da akwai inda yayi ittifaqi da al-fi'lul mudari shi ma al-fi'lul mudari wani lokaci yana nuni akan lokaci wanda yake al-mustaqbal in ka ce zaidun ya zahabu ko ya zahabu zaidun zai iya ɗaukar zaidu yana tafiya zai iya ɗaukar zaidu zai tafi su suka ce kenan tarihi ne ba an ɗauko na alfa'ilul mubari an bashi sai su ce a fa'ilul amr shine kullu lafzi ya dullu ala talabi wuqu'il fa'il ko wuqu'i amalin duk wani lafazi kawai da zai nuni akan cewa ana son wani abu ya auku shikenan in ka ce yi kaza ikra ya dullo ala talabil kira yana nuni akan neman yin karatu in ka ce ijilis ya dullo ala talabil julus ya dullo ala talabi wuqu'il julus to wannan ta'arifin shi yafi eh don ka'idar ta'arifi a wurin ulama'ul mantiq shine an yakuna ta'arifu jami'an wa mani'an ya zan ta'arifi ya zama jami ya kunshi duk wani abu da ke da alaka da shi sannan an yakuna mani an min dukhuli ghairi fihi ya zan ya hanu daga wani ya shigo cikin sa wannan ana kiran sa da al-haddu ko kuma at-ta'rif wal mudari shi kuma al-fi'l al-mudari shine duk wani fi'ili da yake nuni akan cewa aiki yana aukuwa في الزمن الحاضر أو في المستقبل كما يدم كمان مثالي يذهب زيد يقرأ زيد يجلس زيد يقعد زيد ينام زيد يأكل زيد يتكلم زيد da makamantansu duk labazin da dai zai nuna cewa ana nan ana kaza ko za a yi kaza amma babu umarni cikinsa bambancin sada fi'ilul amr shine al'umurni bambancin sa da alfi'ilul madi shine wucewar lokaci sau da haka da zahaba da izhab da yazhab duka suna da bambanci idan ya riga ya wuce ne to sai ka ce zahaba in ku kana son ka bashi umarni cewa ya tafi sai ka ce izhab umarni kenan in ko yana tafiya ne ko zai tafi to sai ka ce ya zahabu kaga suna da bambanci shi wancan abin da ya rarrabe shi da wa'annan shine wucewar lokaci fa'ilul amr abin da ya bambanta shi da wancan shi kuma shine me at-talab nema eh neman da kai yi kaza shi kuma ya zahabu abin da ya rarrabe shi da wa'annan guda biyu shine me shine husulul amal fi zaman hali ko alhadir fi zaman alhadir aw almustaqbal to falmad falmad falmadi maftuhu alakhir inqati falmadi maftuhu alakhir inqati shi alfi'l almadi da ka karanta da lahiri akhiri ma shi ne daidai maftuhul akhiri فالماضي مفتوح الأخير انقضي تشيء الفعل الماضي آه أنواع البناء ناش دام yana da anwa'ul bina guda uku kun san mai bayani akan anwa'ul yara tun zai na magana ne da akan anwa'ul bina a bangaren alfi'ilul madi to shine yace maftuhul akhiri yana zamowa da fataha a ƙarshensa in ƙoɓe amma da sharar idan an yanke shi an mudmarin daga bamiri daga barin bamiri muharrakin mai wasali wanda rufe bihi an yi masa rufu'a da shi fi'ilin an wa bamirin rufu'a da shi wannan fi'ilin saboda damirin shi ne fa'il wal fa'ilu kuma amil ɗinsa shine alfa'il to saboda haka cikin ahawalu na gini na alfa'ilul madi shine an yubna alal fath amma idza quti'a an mudmarin muharrakin bihi to shi damirul muharrak kashi kashi akwai damirul fa'il da nau'ukanta tu ta ti ko nunin eh wannan ana kiransa zamiru zamirul fa'il an gani muharrakin ko dai na almutakallim ko na almukhatab ko na almukhatabati misali zahabtu zahabta zahabti to sai ka cire wannan damirin to za ka ce zahaba in ka ce zahaba to ka yanke shi alfa'ilul madi daga wannan damiri na tu ta ci ko kuma wawul jama'a zahabu zahabu ko kuma alifu tasniyati zahaba ko kuma nunun niswati zahabina zahabina to duk sanda alfa'ilul madi ya rabu da wayannan abbama'ir din kulluwa to a wannan lokaci wajaba an yubna ala dhammi dole ne zahaba kaga fi'lun ne madin mabniyin على الفتح إيه. لأنه مقطوع عن مضمر مهرك باب وني ضميري مهركي دي حبيرش باب ضمير الفاعل نا المتكلم تو بابنا المخاطب تا بابنا المخاطبة تي بابنا ضمير الواء جمعي ذهبوا بابش سنن بابنا damirin nasuwa to idan ya haɗu da damirul fa'il na mai magana ko na almuhaɗab ko na almuhaɗaba to yumna alassaku ko kuma ya haɗu da damirul anniswati duk sanda alfa'ilul madi ya haɗu da wa'annan guda hudu to yumna alassaku zahaba sai ka ce zahabtu zahabta zahabti zahabna to waɗannan guda hudu duk sanda alfa'ilul madi ya haɗu da su to sai a gina shi akan su hawaye da yana nan mabni amma in ka cire su to yubna alal fath zahaba zaka ce zahabtu sai ka ce zahab fi'lun madin mabniyun ala sukuni ka gani لاتصاله بضمير الفاعل شيء الدليل وصكم انا وانا الاعرابي وانا بوانا ذهب سيسي فعل ماض مبني على تخفيف السكون على تخفيف على على على السكون منين مبني على تخفيف السكون هذا سكي cewa akwai wani sabon ne irabi ne da suke yi wasu malaman nawo da zamani eh eh akwai wani malami da ya rubuta ihya'un nahawi eh shi akwai wasu abubuwa a ra'ayinsa yana gani ya kamata a cire su daga cikin nahawu eh ya ce irin su kana da akhawatuha su inna da akhawatuha ya kamata a cire su a nahawu irin su zanna da makamantansu to sun kawo abubuwa da yawa wasu malaman zamani ne da sun gabu yan ƙarshen duniya sun ce gaba ɗaya babin kane ya kamata a cire shi ya kamata a cire shi kawai in ka ce kana zaidun ka'iman to sai ka ce kawai kana fa'ilun madin mabni na alfati zaidun sai ya zama fa'ilun mabu ka'iman kawai halin ne masu shi ke babu wani ismu kana babu wani kabaru kana sun ce a cire wani eh ita ma inna haka haka a sun tabbatar da na inna eh sun tabbatar da na inna amma dai wannan dai sun ce a cire shi eh da na zanna da su a fa'alul muqaraba da makabantan su to sun zo da wani sabon su ba haka suke lirai ba su cewa mabniyun ala sukuni abinda suke cewa mabniyun ala takhfifis sukuni ko mabniyin ala haka ne mabniyin ala takhfifis sukun litasali bi zamiril fa'il haka suke lirabin sa zahab fi'ilun madin mabniyun ala takhfifis sukun litasali bi zamiril fa'il wannan sukunin wai an kawo shi ne litakhfif me yasa suka ce likarahati tawali tawali harakat tawali menene tawali arba'il harakat don a larabci to zaka ga haraka in suka kai uku galibi to sun isa sai kaga an kawo sukuni amma a kawo haraka hudu biyar ko sama ga haka to galibi irin wannan ya samu to sai kaga awa ɗaya sukuni tunda asalin bawan din fataha gare ta zahaba ne asalinsa kenan zahabatu zahabatu to wannan yayi nauyi sai aka wa ba'un sukunin lit suka ce lit takhfifi sai zan zahab kaga yafi sauki zahabatu to shi sa suke cewa zahab fi'lun madin mabniyun ala takhfifi sukun ko ala سكون التخفيف على سكون التخفيف سكيتشي أي مبني على سكون التخفيف saboda sukunin na sauwaka lafazin to su wani sabon lairabi na sun kafe da shi to haka ke haka dai duk abin yake in ka ce zahabta zahabti zahabna don haka dai li'irabin yake ko mabniyin ala sukun litasalihi bi dhamir al-fa'il ko litasalihi bi nun an-niswa ko kuma kai wannan li'irabi mabniyin ala sukun at-takhfif zahab na zahab sai ka ce fi'ilun madin mabniyin ala sukun at-takhfif litasalihi bi nun an-niswa ونون النسوة ضمير بارد متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل to idan ya shiga wannan kenan kun fahimci wannan ko to shine yace fa in ata ma'a dhamir sukkina duk sanda alfi'lul madi yazo da wannan damirin da an ka faɗa yanzu to sukkina sai a yi mai sukuni kenan buniya ala sukuni buniya ala sukuni kamar yadda muka bada misali kenan mun samu hali guda biyu taratan yumna alal fathi iza qutiya an damirin muharrakin sannan taratan yumna ala sukun ko iza tasala bi damiril fa'il to sai hali na uku wa dammuhu ma'a wawi jam'in uyyina kuma ane masa damma shi alfi'ilul madi a wani lokaci shine ma'a wawi jam'in idan ya haɗu da wawul jama'a duk sanda alfi'ilul madi aka sa masa wawul jama'a to yubna aladdami misali sai ka ce zahabu ka gani zahabu sun tafi sai ka ce zahabu fa'ilun madin mabniyun aladdami litisalihi biwawul jama'a to shine yace uyyana wannan wajibi ne bai yiwa a gina alfa'ilul madi anan alal fathi bai yiwa kuma a gina shi alal sukun sai dai dole a gina shi akan wawul jama'a me yasa saboda wawun damma ke biyarta sukunin bai bin wawun sannan fataha ma ba ta bin wawun to shi yasa dole ka ce zahabu madadin zahaba zahabu saboda zamma din ta yi munasaba da wawu kenan yana da ahwal guda uku ko taratan yumna alal fatih wa huwa al asl wa taratan yumna ala sukun idza ittasala bi dhamir al fa'il muharrak wa taratan yumna ala dhammi eh idza ittasala bi wawi al jamaa an gane ko to wannan ke amma in ya sadu da alifu tasniya yana nan mabniyinsa alal fati yana nan mabniyinsa in ka ce zaha ba misali to yana nan mabniyinsa alal alal fati yana nan mabni ne alal asu to sai wal amru mabniyun ala sukuni shi kuma fi'ilul amri mabni ne akan sukuni a wani lokaci shine in ya kasance iza kana mujarradan halinsa na farko ke hali na biyu au harfe harfe illatin in kuma ya zan muttasilun ne bi harfe illa to yumna ala hasfe harfe illa hali na biyu ke au nuni ko kuma yumna ala hasfin nuni iza kana min af'alil khamsa misali idan kace izhab kaga mabni ne ala sukun limaza li'annahu mujarrad izhab sai kace fi'lu amrin mabniun ala sukun li'annahu mujarrad ma'ana mujarradun an hurufil illa kulliha sannan mujarradun an nun babu wata nunin da ta zuwa sa nunin raf'i kenan wadda ake kira nunin raf'i to kaga hali na farko kenan amma in ya zamo idza kana mu'tallal akhiri to yumna ala hasfiha rama sai ka ce irmi da'a sai ka ce ud'u kaga an gane wannan yawwa khasha sai ka ce me eh ikhsha eh ikhsha ikhsha baka ce eh sai ka shafe waɗannan huruful illa din hali na biyu kenan na uku shine yumna ala hasfi nunir rafi eh yazhabuna sai ka ce izhabu izhabu zaka ce yajlisuna sai ka ce ijlisu ya ƙara'ani sai ka ce ikira'a to duk wannan za ka ce izhabu fi'ilu amrin mabniyin eh yawa ala hasfi nunin rafi li'annahu min al-af'al al-khamsa eh wal wawu sai ka ce wawu jama'a fi mahalli raf'in fa'il shikenan ka ƙari sannan in ka ce izhaba shi ma sai ka ce fi'ilu amrin مبني شما على حذف نون الرفع لأنه من أفعال الخمسة وألف التسمية في محل رفع فاعل دو أصل اذهباني اذهباني إيه شيني أصل إنسا إيه أصل اذهبوا اذهبونني to laraba ba sa faɗin haka ba su yawa kenan shi ma yana da ahwal guda uku fi'ilul amri eh taratan yumna ala sukun wa huwa al-asl yawa idza kana mujarradan an hurufil illati wa nunin rafi amma idza tasala bi harfi illa to yubna ala hasfi harfi illa irmi sai ka ce fi'lu amrin mabniyun ala hasfi harfi illa kaka ce mabniyun ala al-kasri eh udu kaka ce mabniyun ala dhammi ah to wannan ya nuna baka san li'irabi ba wabtahahu wabtatahu mudari'an bi wahidi min al-huruf al-arba'i zawaid to sai na karshe shine al-fi'l al-mudari shi mu'rabi ne amma duk wa'anga da an kai magana akan su suna daga cikin al-mabniyat saboda haka shi matsala ce sai an shiga cikin al-mu'rabat wanda mun karanta hukunce-hukuncensa a baya sau da haka shi an haɗa shi ne a nan ne saboda zama wasu aiki saboda musharakarsa da su fitasmiyati su ma ayyuka ne shi ma aiki ne to shi yasa aka haɗa su amma ta fuskar lirabi to ba ɗaya ba ne eh amma akwai wasu halaye da zai zo kuma mabni shi alfa'ilul mudari eh kamar izatta sala bi nuni tawkidi yubna alal fathi ya zahabu sai ka samu ya nuna taukidi to a wannan lokaci tsara mabniya eh ya zahabanna ya zahab madadin ya eh sai ka ce ya zahabanna to a nan tsara mabni yawa haka wani lokaci shi ma yumna ala sukuni idza tasala bi nunin niswati yazhabna yazhabna الفعل المضارع شيما إذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون an fahimci wannan ko? to yanzu dai yana son yi maka bayani shi kuma ya za ka yi ka gane shi shi ne ce malamai sun wa fi'ili mudari'i sun buɗe shi da wasu haruffa bi wahidin da ɗaya min al-hurufil arba'i daga cikin harufofi guda hudu a zawaidi na ƙari akwai hamzin akwai nunun kaza ya'un wata ya jima'u ha ƙauli a naitu ya fata to zance da ya tara su su hudu nan gaba ɗaya in ka ce a naitu ma'anarsa na nisanta a naitu ya fata ya kai saurayi kaga akwai hamza akwai nunun akwai ya'un akwai ta'un ta'un to sukan su laraba in za su kawo fi alfa'ilul mudari to za su bude shi da ɗaya daga cikin waɗannan harufa guda hudu kaba kace ya zahabu kaga akwai yawo azhabu akwai hamza na zahabu akwai nunu ta zahabu akwai tawo to in dai ta ƙari ce ɗaya daga cikin waɗannan harufa kaga kalma ta bude da su in dai ta kari ce ba ta asali ba ce to za ka hukunci akan cewa wannan kalma din a fi'ili ne wanda yake mudari ne akwai wanda yake ta asalin kalma ce kamar ta yazidu ta bangaren suna misali to sai yake cewa wa haisu kanat fi ruba'iyyin nubam to idan ka shigar da ita ga fi'ili ruba'i ɗaya daga cikin harufan nan guda hudu da ya ambata to nubam shi wannan harafin sai kai mai zama duk sanda ka shigar da ɗaya daga cikin hurufi hurufu na aitu kuma fi'ilin nan ruba'i ne banda shi harfin mubara'a ne in ka cire shi kalli sa ba kalmar zaka ga harfan ta guda hudu ne to zamma zaka za ka yi mata kawai misali a ƙama harfa hudu ne akwai hamza akwai ƙafu akwai alif akwai mimu to sai kana son ka ce kamar yadda shi alfi'ilul mudari ka sami yawo ko hamza ko nunin ko ta'u to sai ka yi mata bamma a ƙama to sai ka ce yu ƙimu yu ƙimu nu ƙimu tu ƙimu za ka za ka kawo shi u ƙimu u ƙimu ka fahimci wannan a ƙara'a sai ka ce yi ƙuri'u nuƙuri'u tuƙuri'u uƙi uku ri'u uku ri'u me yasa saboda harafin sarra'i to duk wani fi'ili a duniya in ne harfan sarra'i ne sai aka ƙara mai ta'ul mubara ko hamzatul mubara ko nunul mubara ko ya'ul mubara to sai kai mata bamma shi harafi sai kai mata damma a ƙama to yuki mu za ka ce karka ce a ƙama ya ƙimu ya ƙimu mazarinsa daga ƙama ne ko ya ƙumu daga ƙama ya ƙumu ne sai ka ce ƙiyama amma a ƙama ya ƙimu to iƙamatan ake cewa ba a cewa ƙiyama ba a cewa ƙiyama to shi kuma yi daga a ƙara'a ne a ƙara'a yi ikira'an ba kira'atan za ka ce ba kira'atan mazdari ne na ƙara'a ƙara'a ya ƙara'u sai ka ce kira'atan amma a ƙara'a yi ƙuri'u ikira'an ajalasa sai ka ce yu jilisu yu jilisu sai ka ce ijilasan karkace julusan ko jalsatan mazarinsa na jalasa ne jalsatan mazari ne na jalasa ya jilisu sai ka ce julusan ko jalsatan amma a jalasa yi jilisu ijilasa to haka aga abubuwan su to haka ke kama a kama din da muka yi bayani mazdarinsa iƙaman ko muƙaman aƙama yuƙimu mu mu ba maƙaman za ka ce ba muƙaman ko iƙamatan eh yawwa amma da ƙiyaman da maƙaman duka fi'ilinsu daga ƙama ne ƙama ya ƙomu ƙiyaman ƙiyamatan maƙaman haka haka daga aglaka sai ka ce yuguliku igilakan mugulakan za ka ce mugu yawwa kaka ce galakan ko galakan shi mazari ne na galaka ya giliku galkan to amma ko magalukun yawa magalukun shi ma fi'ilinsa galaka eh yawa in ka ce albabu magalukun to ma'anarsa kofa ta rufe da kanta in wani ya rufe kofan ba za ka ce albabu magalukun ba sai dai ka ce albabu magulakun an rufe kofa ke sai ya zamo min agalaka yuguliku igilakan mugulakun mazdarin sa amma ka ce galakal babu kofa ya rufe da kansa to mazdarin sa mimi sai ka ce magalukun kofan nan fa ya rufe bi ma'ana bi nafsi kun kun kun bambance ko to wasu suna wannan wahami albabu magalukun to wannan ai ba larabci bane eh duk kofar da aka sa kwado aka rufe ta ai kaga ba zai yi a ce ta rufe da kanta ba eh to shi yasa can Yusuf ta ce wa gal wa gallaqatil abwaba wa gallaqatil abwaba shi kuma daga gallaka ne yugalliku tagalikan shi kuma tagalikan shine mazarin sa ba igilakan ba ba galkan ba to haka abubuwan su wanda shi sai ka fara karatun zarfa za ka san wannan to wa fathuha fi ma siwahu multazam multazam kaga bai ce maltazam ba sai ce multazam domin daga alzama ne alzama yulzimu eh ilzaman multazam Mm. to duk lokacin da kuma fi'ilin ya zo ba ruba'i ba kina ya zo ƙasa ga ruba'i ko ya zo kumasi ko ya zo sudasi su ne ƙarshen a fa'al to a wannan lokaci wa fatuwa sai ka yi mata fata ɗaya daga cikin harufan mubara ne fata za ka yi mata kamar zahaba sai ka ce ya zahabu لأنه ليس بالرباعي ثلاثي ذهب kaga ba a zahaba kace ba to duk fi'ili sulasi in ka shiga mai da ya'ul mudara'a ko hamzata ko nununta sai ka yi mai fata jalasa sai ka ce ya jilisu ka'ada sai ka ce ya ka'udu qara'a sai ka ce ya qara'u nama sai ka ce ya nama na'am to haka kuma in harufan sun ƙetare hudu sun kai humasi mun gani sun kai humasi kamar tasharaka tasharaka tasharaka to sai ka ce ya tasharaku ya tasharaku za ka ce ba yi tasharaku ba taƙatala sai ka ce ya taƙatalu taɓaraha sai ka ce ya taɓarahu fata wannan a kuma su kenan haka in su dasi ne kamar istaghfara sai ka ce yastaghfiru yastaghfiru kaka ce yastaghfaru yas yastaghfaru an gani saboda masdarinsa istighfara istighfar saboda haka daidai yake nan ya almudara dinsa da ya gafiru sulasi min gafara ya gafiru gufara wa gufurana amma istighfara yastaghfiru istighfara istighfara an gani to yastaghfiru zaka ce istaqra sai ka ce yastaqri saboda dukkanin su sulasi harfan su istaqara in ka lisa ba harfan shida ne to in ka shigar da harafin mudara ko wani iri ne to fata za ka yi yastaghfiru astaghfiru nastaghfiru tastaghfiru tastaghfiru kenan wanda kadai ake wa harufan mudara a bamma shine ruwayi ruba'i kawai shi yasa ya ce maka wa fathuha fi ma siwa yana ishara ga biyun nan shi uku din nan al-fi'lu thulathi al-fi'lu al-khumasi al-fi'lu sudasi babu subai ba fi'ili subai babu subai daga sudasi ne wannan suna ake samun subai ga suna har da harufa bakwai amma fi'ili daga sudasi ne eh to wannan shine abin da malam ke magana yin fataha ga alfi'il sudasi in zaka shigar da yal mudara ko harafin mudara to multazam abin wajabtawa ne min alzama yulzimu ilzaman multazamun ba ba ba shi yasa daga ba lazima bane shi multazamin dinnan ba daga lazima bane in daga lazima ne za a ce malzumun lazima yalzamu malzumun mazdarinsa lizaman to amma in kaga malamai suka ce aka kawo fi'ili aka kawo mai mazdari don ka'idan mazdari to harfarsa sai ya kai ga yawan na fi'ilinsa to amma wani lokaci a larabci sai kaga an kawo fi'ili an kawo wani masdari wanda harfan sa bai kai wancan ba da wannan sai a kira shi da ismul masdar kamar wallahu anbatakum min al-ardi nabatan nabatan ba masdarin ambata bane masdarin sa inbatan wallahu anbatakum min al-ardi inbatan amma zaka ce nabatan masdari ne na nabata nabata yambutu to sai a ce nabata amma ambata yumbitu imbatan ake cewa to nan sai ka ce nabatan ismu masdar ne na ambata ba masdari ba akwai alfarku bainal masdar wasmil masdar to shi yasa malam in baka da nahaf baka da sarfu to kai baka babu ma ilimi eh eh babu ko ba haka ba to shi yasa Sheikh Abdullahi Al-Wandu Allamatu Sudan yake jinjina ma wayannan ilimin guda biyu jinjina musu cewa a ba su muhimmanci ba ƙananan ilmai bane ummul ulumi min abiha arham eh ummul ulumi min abiha sai ambaci dama uwar ulum uwar ulum shine ilmu sarf abul ulum shine annahawu to shi na ya ce ita uwar ta fi tausayi daga baba wajtima'u zaini aqwam haduwar su to shine yafi zama aqwam ga malami ko dalibi bayyuwa kana da nahawa ba sarku kuma a ce ilimin ka ya cika ba zai cika ba bai cika duk yadda kake iya li'irabin kalma ka sarrafa ta fuskar li'irabi amma ba sarrafa baka san wayannan misalan da muka bayar ba to ilimin ilimin ka bai cika ba zaka fassara aya ba daidai ba to dole sai mun tashi tsaye nan za mu dakata sai wani sati sai mu tashi babu li'irabil fi'il سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته